بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ɗan'uwa musulmi da muka haɗuwa wannan masallaci ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna rana alhamis sha takwas ga watan ramadan hirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da ishirin da takwas ga watan uku milaniyar isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu dan da sawa daga inda muka tsaya ta tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a jiya mun kare tafsirin suratun naba yau da yarda allah za mu ware farkon suratun musalat
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع
Allah madaukakin sarki ya sauka ma manzon shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sura suratul Mus- suratul musalat a garin makka a bisa ittifaqi na mafi yawancin malaman tafsiri suka ce sai aya guda daga cikinta ita ce ta sauka a madina wannan sura an samata da suna suratul musalat kuma ana ce mata surat al-mursalat urfa saboda wannan kalmai ta zo warko a warkon sura kuma saboda wannan jumla ita ma da ita Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan sura kuma akwai dalilai da yawa waɗanda suke tabbatar da haka yana daga cikin su hadisin da imam bukhari ya fitar da shi hadisin abdullahi da mas'ud yake cewa sun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana fi gharin bimina a cikin wani kogo a mina mina kuma a cikin garin bakka idh nazalat alaihi wal mursalati lokacin Allah madaukakin sarki ya aiko malaika jibril ya sabko mashi da wannan sura ita ce suratul musalat cewa innahu la yatluha wa inni la talaqaha fi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan sura yana bitanta yana tilawarta ni kuma ina karbatta ina daukar ta daga wurin shi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna fahu la radabu biha ce lalle bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi taushi da ita kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ta karanta wannan sura ha ibn Abbas ya harrace ta wannan karantawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata daga yace suna a haka nan an wata maciya ta yi to musu ce suka zabura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da suka shiga suka zabura su kashe ta ba su ganta ba ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu lalle Allah ya kare ku daga sharrin ta kuma ita ma Allah ya kare ta daga sharrin wannan hadisi ne ingantacce hadisin da Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin Sahihul Jami' haka hadisi ya tabbata shi ba Imam Bukhari ya fitar da shi hadisin Ibn Abbas yake cewa Ummul Fadl bint al-Haris radiyallahu anha matan baban shi na Abbas ta ji shi yana karanta wannan sura wal mursalatu urfa sai ce ta ce mashi ya mai ya kai dana lalle kai ka tuna mani da karatun da kake yi ma wannan sura ka tuna mani lalle ni na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wal mursalatu urfa a cikin sallar magriba tace sallar da bai yi wata sallah da su ba bayan wannan sallar idan tana da yin sallar daga ita ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kare yin limanci ba Allah ya karbi rayuwar shi wannan sura tana da falaloli yana daga cikin falalolinta ta sabka baki daya mafi yawancin surorin alkur'ani suna sabka ne daban-daban kere-kere kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mu cewa Allah subhanahu wa qala alladhina kafaru laula unzila alayhi alquran jumlatan wahida Allah barakin sarki yace kazalika nuthabbita bihi fu'ala wa rattabnahu tartila kafirai suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi ne me yasa ba saukan mushi da alqur'ani ba baki dai don kule guda aka saukan mai shi baki dai zubsanta Allah subhanahu wa ta'ala ce ba dan komai ba dan mu tabbatar da zuciyarka da shi kuma mu koya ma rera shi mu koya ma karanta shi yadda ya kamata yana alƙur'ani mai girma ya kasance yana sabkani a daban-daban daidai bukata da allah madaukin sarki ya bukace sabkar da wani hukunci sai ya aiko mala'ika jibril ya zo ya sabkar da alƙur'ani mai girma alƙur'ani ya kasance yana sabkani saboda abubuwan da ke waruwa na yau da gobe yasa sau da yawa za a zo a tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hukunci ko wani abu sai ya ce a jira shi a saura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale sai wahayi ya zo mishi alqur'ani ya saukar mishi sannan sai ya ba su labari wata rana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi wani abu manzo Allah bai san gaibi ba amma Allah madaukakin sarki ya aiko da alqur'ani mai himma ya bashi labari wata rana sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ya abu tsakaninsu wanda babu hukuncin sha alqur'ani mai girma haka manzo Allah Allah subhanahu wataala sai ya aiko da wahayi wanda zai fayyace wannan abu wannan kuma misalin wannan yana da yawa a cikin alqur'ani mai girma to ita wannan sura Allah madaukakin sarki ya sarke ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ne a dubule baki dai dalili kuwa hadisin da ya gabata hadisin ibn mas'ud wannan mukaranta yake cewa a cikin wata riwaya kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi ghari fa nazalat alaihi wal mursalat ufa fa akastuha min fi wa inna fahu la radamu biha fala adri bi ayyiha katama fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu aw wa idha qila lahu qawla yakun ibn mas'ud yake ba da labarin cewa lalle suna tare da manzo Allah cikin wani kogo na zuci Allah madawacin sarki ya saukan mishi da wal mursalati ufa yace ya dauke ta daga nan ya harrace ta ga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai sani ba da wace aya ce Allah madawacin sarki ya rai wannan su ya rai ta ne da faɗa shi babi ayi hadisin ba da hukumu ko kuma ya rihe tare da faɗashi wai zaɓe da lagun kawula ya ɗau yana wannan ke ƙara tabbatar da cewa lalle wannan sura ta sabka ne baki ɗaya kuma ya daga cikin faralanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da wannan sura sallar da ita ce sallar shi ta ƙarshe wanda ya yi wa mutane limanci a ciki kamar yadda hadisin da ya gabata hadisin umfar bint al-haris wanda take ba mu labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar magriba tare da su ya karanta wa salatu kufi tace summa ma salla lana ba'da hatta wadallah tace sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙara yin yi musu wata sallah kenan bai ƙara yin limanci ba ya sha wata sallah bayan wannan sallar da ya yi ta magariba ya karanta suratul musalat ha Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwar shi ta haka wannan sura tana ɗauke da darasi kamar haka na warko wani tsoro da Allah subhanahu wata'ala yake ba kawurai kuma da gargaɗi da yake yi musu na su guji kafirci ta tattauna abubuwa masu dama daga cikinsu allah madaukakin sarki ya rance a kan afkowa alkiyama ya rance da cewa lalle tabbas babu shakku allah zai tada mutane ranar gobe alkiyama ya saka ma kowa abin da ya kasance na aikata aga allah subhanahu wata'ala ya buga dalili na afkowar tada mutane bayan sun mutu da kuma gai wasu wani yanki na kudura Allah madawakin sarki wanda yana daga cikinsu halittar ɗan adam da ɗan Allah madawakin sarki ya yi da kuma halittar ƙasa da kuma halittar duwatsu haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin wannan sura wa'id wanda ya tanadi da narkon azaba da halaka da ya tanadi ga wa'anda suke masu ƙaryata annabawan shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mu rayuwar da za su kasance a cikin ranar gobe da kiyama haka Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan sura ya sifanta mu ni'imomi waɗanda mutanen ƙwarai waɗanda suka yi imani da Allah suka gaskanta annabawa za su kasance a cikin su a nan duniya da kuma ranar gobe da kiyama haka kuma da makoma wanda take mai kyawu da nau'i'ika na karamci da Allah madaukakin sarki ya tanadi a gare su haka Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu a cikin wannan sura mamaki da yake yi na halin kafirai da kuma tsananin kan da kuma tsananin tsaurin kansu da kin yin imani da abinda manzanni suka zo da shi Allah madaukakin sarki ya bude wannan surar da rantsuwa yake cewa wal mursalati urfu fal asfati asfa Allah madaukakin sarki ya ce ya rance da iska wadda take biye juna fal asifati asfa da kuma iska wadda take mai karhi wan nashirati nashir da kuma iska wadda take shinyi da gizagizai a sama fal fariqati farqa da kuma mala'iku waɗanda suke rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya falmulkiyati zikira aka Allah madaukakin sarki ya rance da mala'iku wa'anda suke zuwa da ambato ga annabawa uzran aw nuzra gargadi ne ko kuma hamzari ne da kuma ko kuma gargadi inna ma tu'aluna lawaqa lalle tabbas abinda ake yi muku alƙawari zai kasance babu shakku a cikin kasantuwar shi Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura mai albarka ya gaya mun cewa ya rance da abubuwa waɗanda suke iska ne duk da malamai sun yi sabani akan wal mursalati urfan da wal asifati wal nashirati da wal failati malamai sun yi sabani akan ni Allah madaukakin sarki yake yi da su suka yi maganganu guda biyu magana ta farko suka ce su ne mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya ce mala'iku ne wal mursalati urfan mala'iku ne wal asfati asfan mala'iku ne wal nashirati nashran suma mala'iku ne wal fariqati farqan suma mala'iku ne Allah madaukin sarki ya rance da dukkan mala'iku ne a magana ta warkoki magana ta biyu kuma suka ce iska ne Allah madaukin sarki ya rance da iska ne da guguwar da ke tasowa a cikin shi al-imam ibn juzai a cikin tafsirin shi at-tasahil bi ulum tanzil ya hakaito wannan bambancin na malamai wannan sabani da malamai suka yi kuma ya kai kowane ɗaya daga cikin malamai madogarar shi akan abin da ya fassara waɗannan ayoyi ya ce wa'anda suka ta yi abu sacewa mala'iku ne suka ce allah malaukin sarki ya samu su suna al-musalat kenan ya samu mala'iku suna al-musalat saboda Allah subhanahu wata'ala yana aiko su da wahayi ne zuwa annabawa Allah madaukakin sarki ya ga mu cewa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha bai dace ba ko ko babu wanda ya dace da shi daga cikin mutane Allah madaukakin sarki yayi mishi magana ba tare da akwai hijabi ba a tsakaninsu ta sai dai ya san aiko mashi dan aike ko kuma ya yi mashi wahi ya jewa mashi wani abu a cikin zuciya shi ko kuma ya yi kwana ya ga wani abu saboda kwanan annabawa idan suka yi mawarki a cikin sa gani gaskiya ne shi yasa Allah madaukakin sarki malaman da suka ce al-musallat mala'iku ne suka ce saboda Allah subhanahu wataala yana aiko su da wannan wahi suka ce kuma ya samu suna da asuka saboda ya asukuna kama ta asukur ya fi sur'atin fi sur'atin madhihim ila imtithalin awamirillah sai saboda suna nutso a cikin sama suna tashi a cikin sama da ƙarfi kamar yadda iska take tashi suna kai da kawo a cikin sama ba don kuma da sauri don su isar da sabon allah madaukakin sarki shi yasa Allah da sarki ya samu suna al-asurat suka ce kuma ya samu su suna al-nashirat saboda suna shimsi da kansu a sararin samaniya kuma suna shinhi da shari'a Allah a ban kasa shi yasa Allah madaukin sarki ya samu suna al-nashirat nashin kiran masu shimfi da kansu a sararin samaniya ko masu shimfi da shari'a Allah a sararin kasa wasu daga cikin malam suka ce auyin shiru na sun haifar amal ko kuma suna shingida takardun ayyukan bayi suka ce ba Allah mulkin sarki ya samu suna al-fariqat bi annahu yufarriquna bayna al-haqq wal batil Allah subhanahu wata'ala ya samu su masu rarrabewa saboda su waɗannan mala'iku suna rarrabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya yace abu sadancan kuma cewa ana nihi da su iska ne Allah madaukakin sarki ya samu su al-mursalat saboda fara Allah madaukakin sarki Allahu allazi yursilu riyaha tusiru sahaba saboda Allah ya ce a cikin suratul ruh Allah madaukakin sarki wanda yake aiko da iska wannan iskar sai ta zama girgi a wani wajen Allah subhanahu wata'ala ya ce wa allazi yursilu yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi Allah madaukin sarki shi ne wanda yake aiko da iska yana mai bishara cewa rahama shi tana nan da yasa sau da yawa za mu gani idan halin ya tashi sau da yawa yake kawowa tare da iska ko kuma iskar da wara kayan hadarin ne saboda wannan duk alamu ne na saukar rahama ubangiji suka ce Allah madaukin sarki ya samu su al-asifat saboda faɗar shi madaukin sarki rihun asif iska wadda take mai karfi suka ce kuma Allah madaukin sarki ya samu su annashirat saboda iska tana ita ke shingida gizagizai a sararin samani sannan su yi ruwa Allah madaukin sarki yana ga mu yursilu ya tusiru sahab yana aiko da iska sai ta tai da gizagizai ta zama gizagizai waɗannan gizagizan sai su biyo da ruwa aka suka ce Allah madaukakin sarki ya samu su alfariqat bi annaha tufarriqu bayna as-sihab saboda tana rarrabewa tsakanin gidaje duk yadda kike yake babba yan dunkule idan iska ta zo sai ta rarraba shi Allah madaukakin sarki na cewa kai da Allah mu sabban sai ya sanya shi ya kasance wani yanki ne na gidaje sai ka ga ruwa suna fitowa da cikin shi yace wa amma والملك على الملك يا ذكرى وهم الملائكه yace amma wa'anda suke jewa ma annabawa ambato idan wa'anda suke zo ma annabawa da ambata Allah suke zo ma annabawa da wani ya ce waɗannan su ne mala'iku saboda su ne suke kawo ma annabawa babu inda Allah madaukakin sarki ya nuna cewa wani iska ne ko kuma wasu guguwa ce ke tasowa ta zo ma annabawa da waye shi yasa ce a nan malamai ba su yi sabani ba dukkansu sun yi ittifaqi kan cewa almulkiyatu zikiran su ne mala'iku shi ma da ƙarshe sai ya rajaha ya ce zance mafi inganci shi ne cewa allah madaukin sarki da ya ce wal mursalati urfan wal asifati asfan wal nashirati nashran yarance ne da iska da yarance da iska wanda yake bibiyar junan shi yarance da iska wanda yake tasowa da ƙarfi aka kuma yarance da iska wanda yake shine da gizagizai a sararin samaniya allah subhanahu wa ta'ala ce bal fari ma ya ce kuma ya rance da mala'iku waɗanda suke rarrabewa tsakanin ƙarya da gaske falmulki ya fi nake waɗanda suke zoma annabawa da ambatan allah uzuran a wannan ambatan na allah malaukin sarki suna zuwa da shi ne ba don komi ba don ya zama uzuri ya zama hamzare kuma ya zama gargadi allah subhanahu wa ta'ala ya rance da waɗannan abubuwan baki dai ba don komi ba don ya tabbatar mun cewa lalle matu a nuna da waka lalle abinda ake yi muku alkawari zai zo babu makawa allah madaukin sarki da gobe alkiyama idan lokaci ya yi zai tada alkiyama kowa zai dubi abin da ya kasance yana aikata allah subhanahu wa ta'ala ya rinci da mala'iku waɗanda suke zuwa da uzuri suke zuwa da ambatu suke sankowa da tafasai suke zo ma annabawa da wani su kuma annabawa su dinga tsayar wa mutane da hujja da wannan abin da aka yi saboda alƙur'ani mai girma da su wasu da duk wasu littattafai da Allah madaukakin sarki ya sanko dan ya yanke ma 'yan adam hanzari saboda kan wani ya tashi ranar gobe alƙiyama ya ce ai ba aiko mushi dan aiki ba ya ce ai ba a yi mushi wa'azi shi yasa Allah madaukin sarki ke cewa ba ku na mu'azzibi na hatta na ba a rasula ba mu kasance muna azabtar da al'umma ba ko mu yi musu azaba har sai mun aiko musu da dan aiki kenan wannan ambatan da Allah madaukin sarki yake aiko mala'iku da shi su zo mu annabawa da shi to dai ya yanke mutane hanzari Allah subhanahu wataala yana ga mu cewa ibn ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya riga ya fice shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah subhanahu wataala ya sauka mushi ya ayi wannan dathir kun fa'adhi wa rabbaka fakaddir wa thiyabaka fatahhir ya tara al'umma shi ya tara ɗaukuwan shi yana yi musu wa'azi yana musu gargadi yana ce musu shi mai gargadi ne kuma inni lakum nadhir bayna yadayya azabun alim lalle ni mai gargadi ne a gare ku kuma tattare da ni akwai azaba wanda take mai radadi shi yasa duk wani maluki Allah subhanahu wataala yana ga mu ba dan kun yake sako da ayoyi yake sako da alqur'ani mai girma ya aiko annabawa ba dan komi ba ya halika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin randu wanda zai halaka ya halaka a sawunsa wanda kuma zai rayu zau mutumin kirki shi ma ya rayu a sawunsa saboda Allah subhanahu wataala ya gaya mu shi ya haramta zalunci a kan shi kuma Allah bai zalunta kowa shi yasa babu al'ummar da Allah yake ma'azaba a bisa jahilci ba su sani ba bai aiko musu manzo ba kuma yi musu azaba babu ya ce wa mai ummatin illa halafi hana babu wata al'umma face mai gargadinmu ya bi ta kansu Allah subhanahu wa ta'ala ma yana aiko mu kowace al'umma ce annabi wanda yake dan cikinsu ne yana aiko musu annabi wanda yake yana jin rayuwarsu yana jin yaren da suke yi ba dan komi ba dan kai matuƙa wajen isar da samu dan su fahimci mi ake ne shi yasa Allah subhanahu wataala ce yana saukar da wannan ne yana saukar da wahi ba dan komai ba dan ya kasance yankan hanzari babu wata hushiya da dan adam zai ba Allah ranar gobe alkiyama idan yayi kafirci ya ce mai wa'azi bai zo mushi ba ya ce annabi bai zo mushi ba ya ce ayoyi ba su zo mushi ba shi yasa za mu gani duka su da muke ta fassarawa mafi yawancin su gargaɗi ne da jan hankali a gaya wa mutane makoman yan wuta a gaya musu makoman mutanen kirki ku yi imani ga makomo in ba ku yi imani ba ga makomo Allah subhanahu wa ta'ala yake yi ta buga musallai da halittar samai da ƙasa da halittar duwatsu da halittar yan adam su karan kankansu da halittar rana da wata ba don komi ba don ya kawo mutane kushe don kowa ya sani cewa annabawan nan sun zo sun kira shi kuma sun yi mishi gargadi kuma sun yi mishi wa'azi yana idan ya tashi halaka zai halaka ne a bisa bayyana ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba kamar yadda muka gani jiya sai da ya isar da sabon da Allah madaukakin sarki ya dora mishi sai da ya yi bayanin komi ɗaya daga cikin sahabban shi suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mun komi yake cewa hatta biyan bukata wanda shi ne ƙarshen abin da ya yi ake ganin kaskanta ne ko shiga magewa zai bukata ya ce maza Allah sallallahu Alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya koya mun yadda ake yi ya ce idan mun tashi shiga mu yi bismillah mu shiga da kawon mu ta hagu mu yi addu'a haka kuma idan mun tashi biyan bukata ya ce kan mu kalli alƙibla kuma kan mu ba ta baya aka yi koyar da mu idan mun tashi fitowa daga ba daga makewayar nan mu yi to da kawo mu ta dama kuma mu yi addu'a ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba sai da ya koya ma al'umma su shi Allah madaukakin sarki duk yaran ce da waɗannan abubuwan ne ba dan komai ba dan ya tabbatar da cewa inna ma tu'aduna lawaka lalle abin da ake yi mu alƙawari abin da manzanni suke gaya mu abinda kullum malamai suke gani na cewa ranar gobe alkiyama Allah zai tada kowa ya yi mishi misali ya yi mishi sakamako to Allah subhanahu wataala ce la waqa ai la ka'in la shakka fi dalika zai abu babu shakku a cikin wannan kuma idan lokacin shi yayi babu abin da ya isa wannan ya hana wannan abin ya Allah subhanahu wataala yana gaya mu akan magana ar-rasikhuna fil ilm da suke cewa rabbana innaka jami'un nas yawmin la rayba fi inna allaha la yukhlifu al-mi'ad suna adda suna ya Allah kai ne wanda zaka kare mutane a wata rana wanda babu shakku cikin ta lalle Allah madaukakin sarki baka saba alƙawari wannan alƙawari ne Allah madaukakin sarki yayi kuma ba zai saba shi ba Allah subhanahu wata'ala na gaya mu zalika yawmun majmu'un lahun nas wadalika yawmul mashhud wannan rana ce wadda Allah subhanahu wataala mutane za su tattaru a gaban Allah madaukakin sarki sun so ko ba su so ba kowa zai tafi babu wanda zai dafi wani wuri babu wanda zai ce shi yana da uzuri wani wuri da ba zai je farfajiya a kiyama Allah madaukakin sarki ya ce wannan kuma rana ce ta ɗan kallo kowa zai sha kallo a ranar Allah subhanahu wataala na cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inna wa'adallahi haqq lalle alqawlu Allah gaskiya ne wala taqurrannakum alhayatud dunya wala yaqurrannakum billahi al-ghurur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah madaukin sarki ke cewa ya ku mutane ku sani cewa lalle alqawlu Allah gaskiya ne babu abin da zai hana Allah madaukin sarki ya tada mutane ranar gobe kiyama da aka kan mai ruduwa da runar da ita ce rayuwar duniya almalakin sarki ce kada ku rudu da ita lokaci ne dan kankani mata'un qali jin daɗi ne wanda yake dan kaɗan zai kare gobe alkiyama kowa ya iske kowa ya iske abin da ya kasance yana aikatawa a gidan duniya Allah subhanahu wata'ala ya mun kashari da bin shaidan ya ce lalle da yawa daga cikin mabiya shaidan da shi da ma'abutan shi dukansu ‘yan mutane Allah malauki sarki ya yi mun tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu wani salati kofar cewa irsal Allah malauki sarki yake yi guda biyu akwai irsal din yuhibbu wa yarda irsal wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi na addini Allah subhanahu wata'ala yana son wannan kuma yana yarda da shi shine aiko annabawa Allah subhanahu wata'ala yana aiko annabawan shi da manzannin shi akwai kuma irsalin kawai akwai kuma aikowa da yake yi na farfashi inda muke rayuwa duniya kenan yace shi kuma kala biyu akwai wanda Allah subhanahu wata'ala yana san shi kuma yana yarda da shi kamar aiko mala'iku da yake yi don su tai da lamurran halittun shi a ban ƙasa haka kuma da aiko wanda Allah subhanahu wata'ala bai santa wanda shi ne aiko da shekaru da Allah mulkin sarki yake yi a bisa kafirai Allah mulkin sarki ya ce farmaki ya ji dukkan uzuran a uzura al'imam ibn qayyim a cikin littafin shi madarijin salikin yake cewa annahu min tamami ajlihi wa ihsani subhanahu an a'zara ila ibadihi lalle yana daga cikin cika adalcin Allah da kuma kyautatawa Allah ga bayan shi shine ya yanke musu hanzari kenan ya ba su uzuri duk wani abu da za su iya zai kasancewa shine dalilin hana su su imani Allah barkin sarki sai da ya sauko da ayoyi ya yanke musu wannan hanzari yace kuma yana daga cikin tausayin Allah madaukakin sarki Allah ya akhiza zaliman illa ba'da kamalil ila bai kama wanda yake ya zalunci kanshi daga cikin al'umma sai bayan cika uzuri da Allah madaukakin sarki ya yi mishi wa iqamatul hujja alayhi da kuma tsaida mishi da hujja da Allah madaukakin sarki ya yi akan shi kenan yana Allah madaukakin sarki kamar yadda muka gani a baya bai halakar da mutane bai yi ma mutane azaba har sai ya yanke musu hamdani har sai ya tsaye musu da hujja ya aiko musu mai wa'azi ya yi musu mai gargadi shi yasa ulama wa usul a wurin su jahilci ko ulama malaman shari'a ma baki da akwai wasu al'umma wanda ake ce ma waɗanda da'awa ba ta kai musu za ka gani malamai sun tattauna a kansu sun yi sabani wanda shi yana rayuwa a yankin da bai san akwai addinin musulunci har yanzu shi ba a taba zuwa aka ce mushi ba ga alkur'ani ne ga wani manzo wanda an taba aiko shi duk wannan karatun da muke da wannan sallolin da muke shi bai taba yin su ba malamai sai sabani akan hukuncin irin waɗannan mutanen idan sun mutu Allah wanda ke sarki zai yi musu azaba ko ba zai yi musu azaba mafi yawancin malamai sun tai da cewa Allah subhanahu wataala ba zai musu azaba ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasul da haka ko jahili a jahilci mutum yayi wani abu Allah madaukakin sarki bai cika kama shi da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala yana ga mu la yu'akhidullahu lahu fi aymani Allah bai kama ku daga dukkan wanda kuke yi na lagawo a cikin rantsarancin saboda wani zaka gani jahilci ne zai samu bai san darajar rantsuwa ba bai san cewa iya rance ba a bisa ƙarya kan fara gari sai ya rance Allah da ke sarki ce duk bai kama mutane da irin wannan amma to yaushe ne jahilcin kuma yake zama uzuri a ko ina ne ko ko a ba ba ko ina ba an ba malamai su kan tambaya duk inda ilimi ya kai ake karantarwa akwai malamai akwai masallatai kyauta ake ba da wannan ilimin mutum yana rayuwa a cikin wannan bi'a a cikin irin wannan wuraren to kuma wannan bai da uzuri matukar ya karba kalmar shahada ya karba addini to wajibin shi ne kuma ya je ya nemi ilimin da zai kare mishi wannan addinin nashi kun kuma bai yi ba Allah subhanahu wataala bai karba uzurin shi na cewa shi ne sani ba kana makwabtaka da masallaci ka ce baka san wani abu ba min al-ma'lumin bil darura a masallacin unguwa ko a unguwa makarantar da ke da kwai tayi tayi a kilga idan aka tsare ka aka ce ka kilga su ba ka kilga su amma kuma ka ce baka san wani hukunci ba wanda ya zama uzuri a gare ka ba zai taba zama uzuri a gare ka amma wanda ke rayuwa a cikin jeji wanda har yanzu akwai ire-iren mutanen suna rayuwa nesa da mutane tunda har yanzu akwai inda sutura ba ta kai ba har yanzu ganye suke sawa suna koyi al'awarsu har yanzu a wannan duniya akwai irin waɗannan mutane waɗanda za ka suna rayuwa ne a bisa tsarin duka na dukiya duk ci gaban da duniya ta yi duk yadda muke ganin sanadai da bai su hanyar zuwa na abu da musu gani su irin waɗannan su ne suke da uzuri a kan yayanci saboda shi bai balamu bai tasowa da baro inda yake kuma zai yi wahala masu wa'azi ko masu kira zuwa Allah suka yi da yake irin wannan su ne suke da uzuri a wurin Allah madaukakin sarki idan suke jahilci Allah madaukakin sarki yana daga cikin adalcin shi da cikar shi da kyautata wa bayan shi da yi na cewa bai kama bayan shi a bisa abin da ba su sani ba bai kama bayan shi a bisa abin da hujja ba ta riga ta tsaye a gare su Allah madaukakin sarki sai ya ce
فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين
Allah malaukin sarki sai ci gaba da gaya mace fa'idar nujumu tursa talatin da ya riga ya rance mu da cewa lalle tabbas abinda ake yi annabawa suke yi min wani kawai suke gaya mu cewa na hisabi da tashi kowa ya girbi abinda ya kasance na aikatawa Allah subhanahu wata'ala ya rance ya ce lalle tabbas wannan abin zai abu sai shiga ba mu labari idan ranar ta so ga wasu alamu da za mu gani ya ce fa'idar nujum tumsat idan aka kai da hasken tauraro wa iza sama'u kurshat haka kuma idan allah madaukakin sarki ya bude sama tsatsatsani kamar yadda allah madaukakin sarki yake gawa wani shabbati sama'u fage yau izin waye sama za ta tsage a ranar a ranar za ta kasance a buɗe ko'ina za ta kasance kowoyi ne alamarikin sarki ce wa kuta hati sama fa kanin abuwa a ranar idan ta zo za a buɗe sama ta kasance dukkan ta kowa ne haka allah subhanahu wa ta'ala ce zan sama wa fara idan sama ta tsatsage ta gugube haka allah subhanahu wa ta'ala ce zan sama wa shakkat haka idan sama hayyar ta tsatsage ta gugube kenan ranar nan da aka yi min alƙawari ranar nan da annabawa suke gai to idan muka ga waɗannan alamu to ranar nan ne ta zo Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa idan jibalu su haka daga cikin alamomin wannan ranar Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗebe duwatsu zai kore su su gushe a bisa ƙasa za a gani babu su baki da Allah subhanahu wa ta'ala zai shaye su zai narke su kamar yadda mun gani a cikin tafsirin suratul naba yadda Allah subhanahu wata'ala zai bi da duwatsu marahi ba da marahi zai nargaje su daga nargaje su su koma kura daga kura su koma sara har su kai su koma kawabba koyi ba kawabba su ba Allah subhanahu wata'ala yana gaya mun cewa wai saruna kanin jiba suna tambayar ka akan makomar duwatsu ranar gobe alkiyama fa kul yansifuha rabbi nasfa ka gaya musu ubangiji na zai tayyar da wannan duwatsun tayyarwa bai zau haɓa a sausanta zai bar ƙasa ga tanan ta zama fili babu komi a musanta ce la ta hafi haji wajen wala amta ba za ka ganin kwari ba a kanta ko kuma tudu kiran za ka zama libre baki ɗaya allah subhanahu wa ta'ala ya taida su wasu duwatsu da ke bisanta allah subhanahu wa ta'ala ce wa kusa tujibalu basira Allah subhanahu wata'ala ce zai tayar da zuwa su zai narkar da su narkewa makanin haba mubasta sai su kasance kura ce abin shekewa Allah subhanahu wata'ala ce wa kanin jibalu kaziban mahila kenan idan ranar da ta so baki ɗayan duwatsu za su kai Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu a ranar ƙasa za ka koma babu komi a cikinta la tara fiha wajen wala ba ka ganin tudu ko kuma ka ga kwari duka Allah subhanahu wa ta'ala zai mai da ta koma liba su koma ƙasa ce kaɗai babu korona musu Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idan rusul rukatat Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mu yadda halin sama za ta kasance da kuma halin ƙasa za ta kasance yan ranar nan ta zo sai ya gaya mu abin da dalilin shi ne ya yi wannan abu shi ne tattara annabawa baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ce idan ya tattara manzanni baki ɗayan su a farfaje wanda ya yi dan ni yawon fasa ba don komi ba don ya saka ma kowa da abin da ya kasance na aikatawa a gidan duniya don ya bambance tsakanin rana da tsakanin ƙarya da gaske Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara manzanni baki ɗaya yawon mai hikimar Allah ko su na farkon ma za a kyautu قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام Allah subhanahu wata'ala zai tattara manzanni baki ɗaya zai tambaye su mi kuka ba da amsa a gidan duniya da na aike ku mi kuka kira mutane a musakanci sai su ce ya Allah ba mu da ilimi sai abu da ka sanar da mu lalle kai ne masanin gaibi ana Allah subhanahu wata'ala zai tambaye annabi Isa a anta qulta lin nasi tafizuni wa ummi ilahayn za a tambaye shi ya kai annabi isa saboda mutane shi sun kasance a gidan duniya suna bauta mashi da shi da mafashi allah zai tambaye shi ya kai isa kai ne kacce ma al'umma ka sarke ka da kai da mahaifiyarka abin bauta kuma bayana musa zai ce ya allah in na ce ka sani allah subhanahu wa zai ce ma allah ma amartar ma amartum illa ma amartani bi ani qulullah rabbi wa rabbi ba umarce su da komi ba sai da abin da ka umarce ni shi shi ne ku bauta ma Allah madaukin sarki wanda yake ubangiji na da ubangiji idan annabi Isa alaihi salam zai yi barranta zai barranta daga wa'anda suka kasance suna bauta mashi kuma zai barranta daga wa'anda suka kasance suna bauta ma wa'anda mashi haka duk wani wanda ya bauta ma wani annabi ko ya bauta ma wani mala'ika Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara annabawan nan duka ya tambaye su annabawan nan su ce ba la ilma lana illa ma Allah ba mu da ilimi sai dai abin da ka sanar da Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara annabawan saboda ya tambaye su sakon da ya ba su aikin da ya aiko su a duniya sun aiwatar da shi ko ba su aiwatar ba tare cewa Allah madaukakin sarki ya san da sun aiwatar shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu al'ummar shi mu za mu kasance shaida ne ga sauran annabawa kowane annabi zai zo ya gai ma Allah mulkin sarki saboda Allah ya ce wal mas'alan alladhina rusila ilayhi wal mas'alan al-mursalin lalle za mu tambayi waɗanda aka aiko mu manzanni kuma su ma manzannin za mu tambaye su kowane annabi Allah madaukin sarki zai tambaye shi zai tambayi al'ummar shi shin ba na aiko muku annabi wani ba ba ya zo ya kira ku al'ummomin da duk za su kare ta annabawa su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma shi mu ne za mu yi shaida ga waɗannan annaba saboda Allah mutum sarki ya ba mu labari a Qur'ani mai girma na cewa waɗannan annabawan duk sun zo kuma duk sun kira mutanen su ya zuwa su yi imani mutanen nan duk hujjojin da ke da wani sun kawa musu duk wani yanayi babu yanayin da wasu daga cikinsu ba su aiki da shi ba alƙur'ani mai girma duka ya ba mu labari irin su annabi nuhu annabi nuhu yana cewa qala rabbi inni da antu inni da autu qawmi laylan wa nahar lalle ni na kira mutane da dare da rana wa lam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru istakbaru istikbara yake cewa thumma inni da'awtuhum jihara ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا annabi ruwa yake cewa shi ya kira mutanen shi dare da rana ya kira su babu wani yanayi da ake amfani da shi annabi ruwa ya ce face ya kira su ya ce sun mai ni a alantu lau lalle ni na ga na kira su a bayyane na same su a kasuwanni a mazauninsu na yi musu wa'azi ce wa asirartu lahum israra kuma na dinga bibiye su gida gida gida gida ina yi musu wazi asirrance amma Allah dukkan su sun ki imani shi yasa karshe annabi ko yake addu'a yake cewa rabbi la tadar ala al-ardi min al-kafirin innaka dajjal innaka in tadharu yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara karshe annabi ko da yanke tsauna tsammani bayan ya sha wahala qama fihim alf sanatin illa 50 a annabi ya rayu a cikin su shekara dubu babu shekara 50 yana musu wa'azi yana kiran su ya zuwa su zo su yi imani sun ki yin imani yake cewa duk lokacin da ya kira su za su samu kunnuwansu a hannunsu a cikin kunnuwansu za su dinga sa abin lullube kanu suna lullube kanu don kasu shi shi sa a ƙarshe ce na ta zara Allah da mai kayan da ta ya Allah kada ka bar ɗaya daga cikin waɗanda alkafarran abin ƙasa saboda in ba ka bar su dillu ibada annabi nuhu da ya ce wala yalidu illa fajiran kafa tsaban lalace wasu annabi ya ce ba ma za su haihi wanda zai zo ya karɓi addini bai bauta maka ya Allah duk wanda za su haihuwa ma zai kasance kafiri ne kuma fashi shi ma mutumin banza malamai suka ce saboda mutanen annabi sun kasance wasiya suke yi wa diyansu saboda yara shekaru masu tsawo a cikin shekara biyu ba shekara kenan kaka ya mutu diyan shi sun zo jikokin shi sun zo amma wasiya suke yi diyana idan na mutu kan wanda ya gudu kan wanda ya imani da shi sa ƙarshen ya ce wala yalidu illa ajiyar kafa ba za su hayi kowa ba sai wanda yake kafiri wanda yake tsagira ya kauce ma'ayoyin allah wajen sarki amma duk da wannan wahalar da annabi nuhu ya sha ranar gobe alƙiyama al'ummar nan tashi za su ce rabbana ma ja'ana min nadir za su ce ubangiji mu babu wani mai gargadi da ya zo babu wani mai wa'azi da ya zo Allah subhanahu wata'ala zai tambaye su ne ba dan bai sani ba ya sani ya san duhu ya zo kuma ya isar da sako amma zai tambaye su ne dan ya ƙara kawo musu washin sai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu zo mu shaida cewa lalle annabi duhu ya zo kuma ga gwagwarmayar ma da ya yi ga faman da ya sha da shi da al'ummar shi haka kowane annabi zai zo Allah subhanahu wata'ala zai tambaya al'ummar shi ya isar da sako al'ummar nan tashi za su ƙarfafa shi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su ba da shaida na cewa lalle tabbas ya isa idan ko Allah wanda sarki zai tambayi annabawa to min ba ni auna da tambayi duk wani wanda ba annabi ba shi yasa yake cewa za mu tambayi waɗanda aka aiko ma kuma za mu tambayi su ma annabawan da aka aiko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yadda ta yi ta yi mu hannu mai sanda yake ta yi mu hannu mai sanda cewa wannan duniyar da muka zo dukkan makiyaya ne kullukum ra'i kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku makiyaya ne kuma kowa za a tambaye shi kiyan da aka bashi ranar gobe a kiyama kuma wannan addini da muka dauko amana ce ranar gobe da kiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye mu mun isar da wannan amana kowa mu isar da ita idan mun take ta mun canje ta ranar gobe da kiyama Allah ya yi tanadin azaba ga waɗanda suka ci wannan amana wanda kuma suka cika ta Allah madaukakin sarki ya yi tanadin rahama mai dumbin yawa gare su wanda ita ce gidan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ranar da zai tara manzanni ta ce ayi yau da kuke dan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya jinkirta wannan tara manzannin har sai da ya samu su rana a farfajiyar kiyama ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da masa da kanshi ya ce yau da kuke saboda ya rarrabe tsakanin bayan shi fa ya hukumu bai da ya yi hukunci a tsakanin shi kuma ya yi isafi a tsakanin shi wani jazi kullum bi ma ya tsaye ya saka ma kowa da abin da ya cancanta da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu a cikin ayoyin da suka gabata a cikin suratul nam da suratul nasi'a cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai saka ma kowa da abin da ya kasance na aikata da ce da za a mufa bayan ya gama gayin azaba da ya tana ne ga yan wuta ya ce da za a mutu wannan sakamako ne wanda ya daidai da aikin da suka kasance suna yi na karyata annabi da kuma kafirce ma ayoyin allah mai da su allah su bani da ta'ala sai girma wannan rana ce hada yau mai fasu da ma'ana kuma ya koyi wannan ita ce rana ta rarrabe rana ta rarrabe tsakanin azzalimi da mai karya tsakanin mai gaskiya da mai karya tsakanin aljani da wanda aka zane tsakanin mai adalci da wanda bai da adalci tsakanin mai gaskiya da mara gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala duka zai da wani a duniya ana iya rubutuni ana iya koyewa ana iya ba da cin hanci da sauransu mutum ba shi ke da gaskiya ba a ba shi gaskiya mutum in ba shi ke da haƙƙi ba a ɗauki wannan haƙƙin na wani babu Allah a bashi saboda ya yi shi ya magana ko kuma saboda ya yi shi dogon hannu a ruba da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa la yazlimu rabbuka Allah subhanahu wa ta'ala zai ji a kowa da zai misalin bayan zama duk abin da mutum ya aikata ko mun karkata shi zai gare shi kuma duk abin da mutum ya aikata na shari'a shi ma ko mun karkata shi zai gare shi Allah subhanahu wa ta'ala sai girma wannan rana wa ma aka rama wa ya sanar da kai me ake ce ma wannan ranar ranar rarrabewa ranar yin sakamako ranar sakamako da abin da ya cancanta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma manzon shi ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin wa ya sanar da kai yaushe ne ranar sakamako sannan kuma me ya sanar da kai wannan ranar da sakamako Allah subhanahu wataala ce wailun yawma idhin lil mukadzibin Allah subhanahu wataala ce ranar a ranar azaba da halaka da nadama da ciza hannu sun tabbata waɗanda suke masu kare da manzanni sallallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yana ga wailun lil ladina kafaru min yawmin mukadzibin lalle ban azaba da halaka ya tabbata ga waɗanda suka huta daga ranar da aka kasance ana yi musu alkawari domin a ranar alkiyama idan ta tsaye mun karanta a jiya da kodin kafin da alaƙin kun tura saboda tsananin azaba da zai gani tsananin halaka da zai gani saboda ya kasance yana aikata ayyuka irin da balla zai yi kamar zai yi wata ina ma a ce ya kasance ƙasa tun warko allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi dama a ce ya kasance ƙasa da aka sa shi kabari Allah subhanahu wata'ala ya bar shi ya zama kasa kai ya tare shi zai yi nama a ce ya kasance kasa saboda ya ga Allah subhanahu wata'ala ya ma dabbobi hisabi ya mai da su kasa Allah subhanahu wata'ala ce wai da yau izin da mukaddi arabi suka ce azabun wahala wa khizun yawm al-qiyamati lil mukaddibin bil haqq azaba ce da haraka da kuma nadama da yin da nasani da bakin ciki da takaici ranar gobe a kiyama ga waɗanda suka kasance suna kare da gaskiya waɗanda suka kasance ba su yi imani da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba za mu gani a cikin wannan sura wannan ayat za ta kama mai jira wani yau idin da mukaddabi malamai a yaren larabci idan ake ta yawan maimaita magana ana ganin shi kamar rashin iya magana kamar babu fasaha a ita maimaita magana malam dauki sarki akwai dalili da wisha da kasa yake ta maimaita wannan aya da Allah ya kai mu gobe wannan shi ne matashiyar mu dalilin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ta maimaita wani yau mai da bil mukaddimin a cikin wannan sura abin da muka karanta dai Allah mai sarki da ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yi